الرحمن الرحيم يوم عشرين دبيو بوقت رمضان هجرا من ذا الله دبو كاد قريب لد أربعين دقو وان دي دي دي دي وان دي دي دي دي عشرين دقو وطن بيو دوatan hudu dubu biyu da ashirin da biyu inda za mu saurari mana ya abubakar inda zai mana karatun alƙur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin zakarfe da khalifa abbas ma ina abbas ya mai fassara ana gafa tamanin rasulullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى لقوة لقوة من يستقيم وسلم وسعى يساعدنا على الله أولا وكان فرما أولا يجي muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sa muna cikin da ta a wannan ramadan ya sa mu cikin da cikin wanda za mu kalla ya tuka surat layl Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan sura surat layl a makka aka saukar tana da ayoyi 21 muna addu'a Allah ya hada mu da alkhairan da yake cikin haka san haka kuma Allah ya kare wallahi idza ya busha Allah subhanahu wa ta'ala ce ina rantsuwa da dare yayin da kalin da lokacin da daren kalin da wannan hari Allah ce ina rantsuwa da yini idza ta jalla yayin da ta haskaka wato daren ya yayi kenan Allah yana rantsuwa da dare lokacin da daren ta riga ta nufi Allah kuma yana rantsuwa da yin lokacin da yin ya yayi ya zama ba yin a ba daren tsora yin wani ne wannan rantsuwa sun ce wa ma khalaqa zakar yana rantsuwa da abin da ya halicci namiji da nan ma kamar yadda kuke bayani ke ma in yanzu ce kuma ma ina fata mace wa man khalaqa zakara wal unsa ubangiji yana rantsuwa da wanda ya halicci namiji wal unsa da mace an gane sai aka gabatar da namiji mu yanzu a zamani ne yake ake gabatar da mata ladies and gentlemen ko amma shi ubangiji ka'ida idan zai gabatar yana gabatar da maza ne akan mata الرجال قوامون على النساء kuma ko a cikin gado ne suka ji Allah yana cewa ne zakari misali harbin mun sai wato shi yana matsayin da kudi in shaida ne haka akwai inda ita mace ma ba za a ɗauki shaidar ta ba ba za a karɓi shaidar ta ba akwai inda kuma za a karɓi shaidar amma sun yi yawa ina wata sai ɗaya ta ce ba fa haka bane kin manta ne ta tana musar da ɗaya to amma yanzu a zamani yanzu da muke ciki sai a ce mace tana cikin da mutum ko kuma ma sai a gabatar da mace a kan namiji an gabatar da mace a kan namiji a musulunci a wurin gado shi ma a wurin gadon an fara basu ne saboda a lokacin jahiliya ba a basu gado ba a basu gado to musulunci zai karban musu yanki zai karba yanki to sai aka sa su aka ce in aka zo maganar karban gado a cire musu tukuna su wani su mata sai inda jinki amma shi ma ba a haka duka inda suka kai yanzu idan da mata guda goma dukan su mata ne dukan su mata ne sai kuma mahaifin ya rasu to duka waɗannan da kazan su goma nan gaba ɗaya ba za su iya fiye dukiyar mahaifin dukan ba za su iya fiye dukiyar ba shi yadda aka kai sai kuma wani sai ka ga ana nemo yan uwa ana nemo ba kuwa sai an nemo sai an yi tattalin ka an gano wanda zai iya zuwa ya shiga da amma su ba za su ba za su iya fiye ba tsanani sun cire su ciki bisa uku kashi ɗaya na fasi an yi wanda zai shi ko namiji idan da guda ɗaya tak ba goma guda ɗaya tak shi zai runkuma dukiyar ne gaba ɗaya ko ɗaya ba zai bane ko da kanin uban ko da uban shi zai kwashi ne ba shi ne yana da shi wanda kawai zai samu rabo sai dai idan uban ya rasu idan uban ya rasu yana da uba shi kuma kakan yaron kenan to shi ko za a zo shi ma a dan abu amma duk za a gama duk za a gama amma kuma idan da mata goma nan kun zabi da namiji daya su kuma ba za su bar komai ba ba wanda zai sadado daga waje wannan namiji guda ɗayan ya sa za su zakar bisa halin halkar mutu kowace mace sai a bata rabin abin da shi namijin zai gada shi kadai to kaga ubangiji ai ya riga ya yi bala ba ta yin da za a yi a zama ɗaya ba ta yin da za a riga an yi an je bi da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yana rantsuwa da wanda ya hadisi namiji da mace wane ne namiji da mace aka ce annabin Allah Adamu alaihi salatu wasallam da matan shi mai kakan mutum sai da hawa Allah ya kara mu yana rantsuwa da wannan hadisin da yi nasu na إنك يكن شتى
inna sa'ayakum lalle hakika ayyukan ku bayi da shatta daban-daban ne kowa da irin aikin da Allah ya hore shi kowa akwai aikin da ubangiji ya hore shi da shatta wani an hore shi aikin Allah ke sa wani sahabi ya tambaye manzon Allah ya rasulullah to idan an riga kowane bawa an san wani dan aljanna ne wani dan wuta ne ai ba da shi da aiki ne ba dalilin a aiki ko tunda in an ma yi aikin dan aljanna dan aljanna ne dan wuta dan wuta ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ai kowace halittar bawa ana kore mishi aikin da ne gwargwadon aikin da ne dan aljanna zai yi aiki irin na yin aljanna dan wuta kuma sai ya aiki shi irin da wuta kowanne za a kore mishi ina ba ta amfani da shi ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu inna sa'ayakum la shatta lallai ayyukan mabambanta ne shi yasa ka zama daga cikin masu yin aiki na da'a tunda dai an bambanta din to yi kokari kai ka zama daga cikin masu aiki na da'a Allah ya samu na وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى wa amma man a'na amma kaga wanda ya bayar ya bayar ya ba da haƙƙin Allah shine zakka ya kuma bayar da abin da zai gyara mishi lahirar shi shine sadaka wa amma man a'na wadda ya bayar kuma ya ji tsoron Allah wajen bayarwa wa saddaka bil husna ya kuma yi sadaka da husna al husna shine abu mai kyau in a wajen zakkan ne ya ba da abin da yake mai kyau kada ka zaɓo wanda ba yi da kyau rafa-rafa wanda buhun bai cika ba ka ce wai shine za ka ba da zakka kada ka yi haka an gani haka idan sadaka za ka bayar yanzu da yawa za ka gani in aka zo sadaka da za a tashi a masallaci a ce ana neman gudunmawa ko a taimaka ma wani ko ya zama za a sai mai na janareto to insha Allah idan ka zo kana irga kudin sai ka ga ya ga kudin yawa sai ya zaɓo daga cikin yakakku wai sannan sai ya baya duk yana da su amma sai ya zaɓo wanda take ta lalace wata ma ba za ta yi ba ko kuma sai ce zai baya wa amma man a'la wattaqa wa saddaqa bil husna ya kyautata la ilaha illallah wasu malamai kuma a haka suka wa saddaqa bil husna ya gaskata ya zama komai nashi ya zama la ilaha illallah ita ce ainihin husna a cikin dukkan al'amari ba wanda ya kai la ilaha illallah husna ya kai shi kyau babu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
وسنيسره لليسرى fasaliyasiruhu Allah subhanahu wataala ya ce da sannu za mu sauƙaƙe masa lil yusra duk abin da yake mai sauƙi an gani yusra shine aljanna wajen shiga makoma da sannu za mu sauƙaƙe mishi wannan an gani da haka idan za ka ba da zakka ka bayar da cikin abu dukiyanka mai kyau zakka ka'ida za a bayar ba a bayar da ƙasa ba kuma a bayar da sama ba za a ɗauki uwan garke a bayar ba ko fitimin garken a ce shi za a bayar da zakka ba za a ɗauki ba. ba za kuma a ɗauki ramanne ƙandamanne a ce shi za a bayar ba haka idan hatsi ne ba za ka ba da mai kuntun ba ba za ka ba da wanda wajen aiki ya daddace ba in ji akwai amma in yanzu mutum shi ne irin shi sai ka bayar haka a wajen sadaka haka wajen sadaka in za ka ba da sadaka in almaki ce mara za ka ba shi to ka ba shi daga cikin wanda ka ke so sai da shi ya roito Allah ya tsara mata ya idan za ta yi sadaka sai ta shafa turare sai ta bayar annabi ya ce aisha kun kin zo da wani abu ne ya rasulullah kai ka ce duk mai sadaka in ya ba da sadaka kafin ya ji hannun wanda aka ba sai ubangiji ya karba ubangiji ya karba ina fata an fahimta ina fata an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana na'am
وأما من بين واستكنا وكذب بالحسنى amma man fahila amma ka ga wanda ya yi rowa wasaqna ya wadati da lada wajen ubangiji ya yi rowa ya wadati da lada a wurin ubangiji wa kazzaba bil husna kuma ya ƙaryata husna al husna ita ce la ilaha illallah wa kazzaba bil husna ya ƙaryata la ilaha illallah ko ya ƙaryata makoma wanda ita ce aljanna wacce ta kowace kyau وكثر من المسلمين نعم فسنيسره لليسرى للأسرى يغفره للعسرى الله سبحانه وتعالى يجيب تسنو زام ساشي أجت المنن تسنو زام ساشي زا ساشي أجت المنن نعم وما يغني عنه ماله إذا وما تردى يغني عنه ماله إذا تولى الله سبحانه وتعالى yace dukiyarsa ana ba ta amfani ba zai wadatar da shi ba idan tarda lokacin da za a sanya shi a cikin wuta wanda yana da kuɗi yana da wasu dangane yana da wasu sarra yana da wannan to wannan ba zai wadatar da shi ba wajen hana shi shiga wuta ba zai wadatar da shi ba ina fata an mutu na إن علينا للهدى
نعم.
وإن لنا للآخرة inna والأولى alaina lil huda Allah subhanahu wataala yace lalle a wurin mu ne hanyar shiriya yake huda hanyar da yake shiriya wato mafi shiriwa ke wa inna lana a wurin mu ne lil akhirati wal ula lahira take a wurin mu ne duniya ne idan kana neman duniya ka nema a wurin gobe in lahira kake nema shi ma ka nema a wurin gobe duka suna wurin gobe inna lana lil akhirati wal ula na'am وأنذرتكم نارا تلذى أنذرتكم الله سبحانه وتعالى يقول يا موسى يا رسول الله نا يوم تركي نا جاو هنكل نجو من ترو النباوم جاو هنكل نار تلذى كما جاي وتولى موسى تلذى وتتكي an musu gargadi an kira su kullum ana kiran su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya mana cewa shi an kira shi ya zama mai bishara ne ya zama mai gargadi ina fata an bayyana ya zama mai bishara ne ya zama mai gargadi na لا يسلى إلا الأشقى la yaslaha ba wanda yake shiga wannan mutan narar ta azza illa al-ashqa sai wanda yake yake kashi yake yin imani da Allah zuciyar ta ke kashi na الذي كذب وتولى su ne wanda kazzaba suka karyata annabawa suka karyata manzannin suka karyata alqur'ani wa tawalla suka ba da baya an kira su su amsa kira su kai Allah ta kiyaye na
وسيجنبها الأتقى ba su mu ne Allah ya sa ba ni wa yaddannabu al atqa za a ji an tarda su daga cikin mutane su wane al atqa wanda suka zama sun ji tsoron ubangiji ina ba ta amfani su wanda suka ji tsoron ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai nusantar da su na الذي يؤتي ماله يتزكى Allah zai su ne su wane wanda yi wuce malam wanda suka siyar da zuciyarsu ya tazarka suka tsarkake kansu suka yi imani an ce wannan ta sauka ne ga sai na abubakar sai Allah ya kara mu shi ne ya ɗauki dukiya lokacin sai na jiran Allah ya kara mu yana bawa saboda ya yi imani da Allah ya gaskata manzon Allah sai zama ana wahalar da shi wahala oba da rana fa za a fito da shi a sa ‘yan uwan shi bayi su aikin da za su yi kawai a ranar shine idan ya ifta ido yana kallon rana ta dake shi aikin da ke nan gaba ɗaya. yana ifta ido da ke shi an gani shi ne aikin sa gaba ɗaya. to kullum idan musulunci bai yi ƙarfi ba sahabbai ma lokacin ba ka kowa ma yana yin musulunci ne a koyi amma sai na bila abin da ake so kawai kafin ce mu Allah ya kafin ce mu manzon Allah shi kuma kullum zai ka gina ahadu shi ne zai yi shi ahadu ahadu in annabi ya wuce shi ana azabtar da shi ba inda za a yi a fili ake yi ba fa koyi ba suka da annabi ya ce a hajjin ne ce ka ya gida a ubangiji zai ce ce ka ya gida turan nan suna tafiya da sirri na ababakar sai ya kalli sirri na ababakar a irin azabtar da ake mu sirri na gida Allah ya tsara shi sai sirri na ababakar sai ya fahimci cewa akwai wani bukatuwa sai ya ce ya rasu da layi zan zai shi shi ke nan kawai kallo ya mushi har ya gane ba to shi kuma zai zuci to sai aka zo aka ce ai su masu bawon kenan masu sai da nabi wai ai su sai da na abubakar su suka bata shi musulunci shi ne an bata kamar yanzu yadda ya guda suke gani zai in aka zo za a yi ma in ka je ko yahudu ya ce maka yan ta'adda wai yana nufin musulmai ne wanda shi ne cikakken ɗan ta'adda amma wai in ka ji ya ce ɗan ta'adda yana nufin musulmi ne to sai aka ce mutum na ji daɗi kudin suka samu shi irin a ce a yanka raƙumi a ɗinke fatar raƙumi a tuka shi da kudi shi ne kudin shi ba wai a lissafa ba ba wai a ce dirhami kaza ba ko dinari kaza ko kaza a'a a ɗinka raƙumi ne a zira a tuka shi can wannan shi ne za a in an yi haka to ya zama ɗa sai na baka ya biya biya ko tai irin tayin na ake wai a dan a samu sauki ko ko shi ba ba kawai biya biya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake biya ba yana siye sai sai duka na yanka duk wannan makudan kudin ya ce duka na yanka shi shi yasa idan ya zo sai na bilal sai sai na umar ya yi ya ce maraba da shugabanmu wanda shugabanmu ya ce shi mai yanta shi to shi sai na bakar ya ba da dukiyarsa gaba daya lokacin da annabi zai yi hijira da aka ba annabi daman yi hijira ya zo gidan sai na bakar Allah ya kara mu sai sai na bakar ya ce an ba mu dama ya ce ya an ba mu ya ce ku dama na sai da kai wato abin hawa ga suna na su yi su da dawa ɗaya na sana mun san ba ne kallon shi nawa ya biya zai biya to har yau dai ba a san nawa aka biya to da zai tafi duk abin da ya mallaka a gidan zai da ya kwashe da za su yi wannan hijira sai zai gaya ma shi mahaifin ya musulunta abu bahaba sai ce mushi to za mu yi tafiya za mu yi kira za mu bar masa za mu koma madina sai mahaifin ya ce to me kabar mai iyalan ka dan na san halin ka da mutumin naka sai ce musu ai na bar musu komai tunda na bar musu Allah da wata ai an gama bar musu komai sai suka ce sai kira sai da asma'u yan sai da ya Allah ya kara mu da ya tambaye ta yi mata me mahaifin ku ya bar mutu to shi zai gani mahaifin zai na abu wata bai gani sai ta sa abu a cikin irin gwangwana yi haka sai ta karkada mutu sai ga shi ai kana ji sai ta karkada mutu sai ce na bi to da suka tafi Allah ya kara mu yi da aka je makka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masallaci na yanzu da inda ya gida Jika a wurin sirna bakar asibiti amma kuma dama ya ce mishi ya bashi bashi hasan sai dina rasulullahi shi yasa idan ya ce masa akwai wani zai ba da aro rububi ake yi saboda karimi ne haka za ka bashi in ya zo kuma zai baka abin da ka bashi sannan kuma sai ya ninka maka annabi kenan shi ne mai gyara wanda ake cewa gyara ya fi kashi ko ta san ba wuce kashi gyara bai kamar kashi ba to haka sai da na bakari ka ba ɗaya sai sai da na rasulullah in ya ba ka ka ba shi in ya tashi ba ka sai ya ba ka bayan ya ba ka wannan bashi da ka ba shi sannan kuma sai ya ko a cikin sarrafa irin nashi kuma sai ya ba ka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana su waɗannan sun sha bamban da wanda suka tara dukiya can su yaƙi Allah su yaƙi manzan an gane ku shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mu yake mana Allah bin yi ma da ku ya tabbata wanda suka ba da dubiyan su kuma suka tsarkake zuciyar nasu sun bayar ba su tunanin hadiya su sun bayar ba sa da na sanin bayar ba ba sa yi sabanin ni da kai ba sabanin mu da kai yanzu da za a zo a ce ana neman taimako ko wani ya tashi matalauci ko wani ya taimura haka sai ka zo ka ba da naira hamsin ko naira ɗari ashe kuɗin na fi kake nan naira ɗari da naira dubu ɗaya wajen ka ciro naira ɗari ka da ta ne a gaban ajiyoyi ka ɗan tukunkuna ka ɗan jefa mushi ashe dubu ɗaya ka jefa maimakon naira ɗari in sha Allah inda la'asar aka yi kafin matsayi ba kowa ya ji wannan labarin ai na zo ba da dari wallahi dubu na bayan ko ba haka bane kadin ganana ta shi ke in ka je gida sai dai a ji kana tsaki me ya faru wallahi a masallaci na zo in je fasa rakan naira da ni ashe dubun na ɗauka na baya wannan ɗan adam ke a'a to su ba haka bane su in suka bayar ba kuma su tunanin cewa wai za a saka musu ko kuma su gana sanin bayarwa ina ba ta amfani da shi ne Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya sa mu na'am وما لأحد له من نعمة تجزى
وما لأحد له من نعمة الله سبحانه وتعالى يجي با ولي وما لأحد بايا جرم ولي inda gomin ni'imatin a kan abin da ya bayar sai yana jiran ya saka mashi baya ne an gani ka san shi kyauta idan kai kyauta biki daban kyauta daban an gani biki daban kyauta daban idan kai kyauta to kai kyautan da tunanin cewa wai wanda ka ba ba dan ya rama maka ba ne sannan kuma kyautata niyya wajen yi ba dan ba goli shi goli na warware aiki ne gaba abu ya zama ko kana neman ladin da ka bayar ne da Allah shi yasa ba a son yayi akwai da yawa wanda zai sai ya biya shi ruwa in ya bayyanar riya in ya boye riya duka dina shi akwai wanda in ya bayar a bayyane ya bayar ne don Allah ya bayar kaga wannan ba ya bayar don Allah ba an gani amma kuma za a gane haka ba sai abin da zuciyar ta kulla zuciyan abin da ta kulla idan ya bayar ne ka san wani idan kuna neman taimako sai an je da jama'a da yawa shi haka ya so a je da jama'a da yawa wani kuma zai ce maka a'a in ka zo da jama'a ma zai ce to za mu duba shi kuma ba zai baki kowa da irin shi to kuma kowanne yana shiga kuma kowanne ana yi dan Allah akwai wanda shiriyan shi ya bayar ne don kada a ce ya bayar ce mu mu bayar kuma a ce mun an faɗa mun bayar to wannan mu bayar sai an faɗa mun bayar sai shi ma sai an kallabe shi shi idan ya faɗa ne da tunanin cewa ya sha bamban da wani shi ma ne ya shi makasudi kawai abin da ake so bawa ya yi shi da Allah ko a fili ko abin da ya yi in dai kai dan Allah shi kenan magana abin da ake bukata ne ina fata mun duka Allah ya sa mu gane shine Allah yake ce mana wa ma li ahadin min da umurina min sa baya neman wani sakamako a wajen wani wajen da shi Allah amma shi biki kuwa idan kai ma mutum biki kuna biki to in kai mishi kana jira ranar da zai dama kamar yadda yau za su mata ne su ne ma sai ka ta ce ita yin zan ba mata taro baya za ta yi ta samu wai saboda ta bayar tana jiran a bata wannan babu laifi shi ma babu laifi idan kin bayar da nufin ke ma a baki ne mun yi bayanin shi a kwanakin bayan ko idan hatta zai zama ma a baki ba yadda kika zata ba sai ki aika tana ma aika ko sai ba tilesi ba yi wannan shari'a ta ba su dama sai ta aika ta ce to na ga ƙwarya ban ga ɗan ɗaurin ta sa akwai ƙwarya da ɗauri ko wannan babu ne amma wannan sunan shi na yi ne biyar ɗaya an gani ta'awanu ala sirri wal taqwa wa la ta'awanu ala sirri wal udwa ku tarayya ku tarayya akan abin da yake daidai akan abin da yake tsoron Allah to wannan babu ne in ba ki ki bani in ba ka ka bani babu ne ina ba ta fahimta haka idan ana yin na na abokai wani in zai aure a hada in na wani ya zo a hada to in wani ya aure aka hada wani da ya zo sai bai bayar ba to sai a bi ta kankiya ko a gaya mu angon a ce wani fa bai bayar da abu kuma ka ba da nashi kana ce zuwa ka same shi shi yasa kaga abin da kai adadin da ake bukata an gaji ba laifi ba ne an yaza sai to kai ne maka biki da bikin ka kaza ka yanke mana kuma maka bayar ni na kuma an yanke kaza baka bayar ba shi ne na biyo in ba shi ne zai shiga tsakanin mutum ko zaka da kai الله سبحانه وتعالى يقول نعم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابتغاء وجه ربه الأعلى شيء يعني بعد قومي بفاتي في جني من يكتب قبلي الأعلى ما دوكتي يعني جني من يكتب قبلي نعم ولسوف يرضى ولسوف يرضى تسنزا مباشي حتى يرضى لا باشي إن دوكتي za a bashi lada a bashi aljanna a bashi ya ga ubangiji har sai yayi da wani saukar da idan wannan idan da wannan bawan ake idan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ake ta bashi ana ta bashi Allah ce za mu ci gaba da bashi har sai ya ce ya ci shi ya sai manzon Allah ya ce ya ci wala kuma ya sa ta sannu mun yi mu yarda da shi ji ubangiji shi kuma abin da muka yi shi yarda da shi wannan shi ne karke mai kyau kenan Allah ya sa ni karke mai kyau sai Allah ya ce سورة الدهاء بسم الله الرحمن الرحيم ودهاء والليل إذا سجى
سورة الضحى الله سبحانه وتعالى كما يقام أن سورة الضحى شيني حقيقي مبدأ تسوكر سنة آيو كيكو مشاء الله يحدى مدى الخيرا ديكي tana fara da kamar haka bayan bismillah wa duha Allah ya ce ina rantsuwa da hannu wato shi farkon yini kenan farkon yini an gani kaga yanzu yini farkon shi yana farawa ne daga lokacin da rana ya fito har zuwa wajen sha biyu da rabi har zuwa wajen sha biyu da rabi ina ba ta fahimta shi ne za ka ga duk lokacin ana da ikon a yi sallan wala ana da iko a yi sallan wala yana fata an bayyana a bashi kawai yana da ana da fatan a yanzu yana duk wannan lokacin ana da iko a yi wata an gane ku to shi ne farkon yini kenan ubangiji ya ce ina rantsuwa da farkon yini wallahi ina rantsuwa da dare idza saja ko yayin da yini dare ina rantsuwa da yini lokacin da yinin ya bude ina rantsuwa da dare lokacin da daren ya shiga ubangiji ya ce ina rantsuwa na ما وجهك ربك وما fa قلى dalilin wannan rantsuwan saboda manzon Allah Allah subhanahu wataala ya ce ma wajja akrabuka ai ubangiji ka bi barka ba ya rasulullah wa ma qala kuma bai yi fushi da kai ba su kafirai lokacin da wahayi ke sauka sai aka samu wani lokaci aka yi kamfa na wahayi aka yi kamfa sai da aka yi kwana goma sha biyar ba a saukar da wahayi to kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fita bayan gari ko zai ga mala'ika jibril da alaihi salatu wasallam su kuma kafirai sai suka samu dama suka ce to ai ma ubangiji shi ya bar shi ubangiji kuma ya yi fushi da shi saboda mene wannan ka san shi maki yana jira ka samu gaba ne ko dan kaɗan duk abin da za ka yi na alhaini ba zai gani ba ba zai gani ba amma ana samun kuskure guda daya a bakin shi za ka fara ji a bakin shi za a fara ji an gane ne to su ko masu raunin imani ba za su kalle shi ba duk alhairan da wani yake yi ba a taba jin ya faɗa ba yau kuma ana maganar sharri ga shi ne ake jin shi a bakin shi kullum duk mutumin da ya kawo maka sharrin wani ka kalle shi ka ga so nawa ya zo ya faɗa alhairin shi ka kalla su dan duk wanda zai kawo maka alhaini sharrin wani to sun dade kun dade kuna tare to shi so nawa ya zo ya gaya maka alhaini ya yi alheri so nawa ya gaya maka so nawa wannan shi ne kullum abin abin da na ba ta mu to su sai suka bi gari suna ta su hutu ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi fushi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fashi shine wannan sura ta sai da ubangiji ya rantsuwa ce wallahi ina rantsuwa da hanzu lokacin da hantsin ta hude ina rantsuwa da dare lokacin da dare ya rufe menene jawabin rantsuwan ma wadda aka rafuka wa matsala ubangiji ka bai kishi da kai ba kuma bai farka ba ya rasu to kuma da wata magana yanzu an tunfi hantsin sa ko ba tunfiya ba sai ubangiji وللآخرة خير لك من الأولى
akira ta hayrun laka ai mun so ka bashi mun so a bashi ku daina dawa muna muna karatu in an ka ɗauki ta ko ku bashi walal akiratu kun ga lahira khairul laka shine ya fi maka alhairi min al-ula game da wannan duniyar gaba ɗaya da zuci lahira ta fi alhairi game da wannan duniya duk da za ka yi ka yi shi da sabira duniyan nan ƙarariya ne ina fata mu yi ta duniyar gaba ɗaya ƙarariya ne duk abin da za ka samu samuwar tabbatuwar lahira shi ya tabbata amma na duniya ƙarariya ne ina fata mu yi shi yasa ba ka tsantacce wanda ya sai duniya yake ganin ka da wani abu ba ka tsantacce kamar shi shi ya duniya a kallu min al-dalili wa ashiquha a kallu min al-dalili ita ta fi komai kaskanci duniya da kake ganin ta. in ka kalla duniyar gaba daya ba wata aba ba ce gaba daya ba wata aba ba ce karariya ne yau idan kana da shi ana nan za ka zama ba ka da shi duniya ta sun zaga da idan ma ka tafi da shi za ka tafi ka fashi kuma a je a haka rayu a sa duk wannan duniyar ta kusa duk abu ne daɗi duk daɗin abu idan ka ci shi gaba ɗaya ya gama maka aiki gaba ɗaya sanani awa takwas in ya zama awa sha biyu ya gama sai ka fitar da shi abin da kake ganin shi ne komai ya fi komai daɗi ya fi komai kaza ya to duka idan ka ci shi duk zai gama kuma ka fitar da shi tsanani yanzu idan ka ci ka gama ci ka ba kanka awa biyu awa uku sai ka ƙara jin kana jin yunwa kana buƙatar ƙari duk wannan duniya ce ta shiga wannan abu ina fata an bayyana duk wannan duniya sai sa ita duniya ba komai bane wa da akhirat khairul lak min dunya lahiran ta fi maka wannan duniyar gaba daya ita lahira ko idan aka shige ta tabbatacce ne tabbatacce ne duk abin da ka ganshi a lahira zai kare zai kare kuma kai ma da kake cikin shi ba za ka kare ba kana cikin ni'ima ne ni'iman da ba za ta kare ba kai kuma da kake cikin ni'iman ba ranar karewan ka mu je ka shiga aljanna haka azaba Allah ya kare shi yasa kada ke yadda ka fifita duniya akan lahira kada ka yadda ina ba da mu za ka ga aita nima ai ta nima dukan an niman kuma aka gama niman to abu ɗaya ne ko ya gama niman da sai ya ƙare ko kuma kai ka ƙare to sai a je kuma inda yi tabbatacce inda ba a ƙare in ka shiga in ka shiga mu layi mutu fiha wala ya mutum ya shiga azaba ba mutuwa ba rayuwa baina baina ga shi rayayye bai da amana ajiyar khairun da kuma ولسوف يهديك ربك فترضى
سوف يؤتيك ربك فترجع يا رسول الله تسنؤ بيجر كثير تبعك ينا تبعك حتى كاتي يا إسعى خير ويا وجعت ينا أدبك الله لتقول لا أرجع وواجد من أمة الله yake ba zan ce ya ishe ni ba in dai akwai cikin jama'a na wanda ya imani da Allah yana cikin wuta ni ko ba zan ce abu ya ishe an yin gaba ni kenan wanda sofa ya riga ke shi ne ya gaji sai da abu umar Allah ya kara mu shaida sai da na rasulullah ya ce ubangiji ya ba ni kamfata kamfata wato a cikin al'umma ubangiji zai yi kamfata daya ya sa ta a aljanna wannan za ku ba ni ba ki ta in ubangiji ya ɗiba zai zuba ya kawo. Ina ba ta amince. Sai sai da mu mani ya ce, sai ya ce na su billahi, sai ya ce ya ubangiji ina ji ma a kara mu. Sai Allah ya ce, na kara kamfata ɗaya. Su ma za a sa ta aljanna. Sai ya ce, a biyu ko a uku. Sai sai da na mu mani ya ce, ya rasu billahi, ai da ka ƙara roƙon kamfata sai sai da rasu sai da ya ce mabu me kake gani idan ubangiji ya kamfata ɗaya akwai abin da zai rage a wai ubangiji ya kamfata ɗaya da wani raguwa sai ai kamfatan ɗayan kawai ta isa an kamfata al'umman gaba ɗaya baka zama na ita jini fuka-fukai ɗaya ke tufar da duniya gaba ɗaya kaga wannan shi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shi rahama ba abin da za mu yi saka sai dai mu ba abin da yi shi ba soyayya a baki ba a'a soyayya a baki da aiki shi ne ka taka abin da annabi ya zo da shi amma ba mu da abin da za mu taka wallahi shi a lokacin da aka zo fa daukar ran manzon Allah abin da yake cewa ummati ummati kai yanzu so nawa kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi za a dauki ran shi ne amma faɗi yake kana fa cikin ummati ummati ko ba kana ciki ba ina ciki amma a lokacin fa abin da yake faɗi ummati ummati al'umma na al'umma ne a daren isra'i abin da yake faɗi kenan ummati ummati ya ya ya ubangiji ummati al'umma in aka zo wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar annabi shi ba ba da wani duk wanda ka dai shi a wurin shi ne ya dawo Allah ya kare amin na'am ألم يجدك يتيما Allah فآوى ya ka shi ba mutane ka bai kiman ana maraya ya rasulullahi fa'awa maka karkace ka nan an faɗa kalmar yatiman ne saboda shi maraya dole lokacin da ya taso yana da yana da nakasu a cikin wasu abubuwa sai idan ya samu wanda zai suke mishi wannan duk lokacin da maraya ya taso zai samu nakasu saboda rashin ma'aikacin nan akwai abin da dole sai uba shi ne zai iya ɗaukan wannan matsalar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ba mahaifin shi A- yana tare da mahaifin ita ma tarasu yana da shekara ta ko shekara shida tarasu ko ubangiji ya ce muka rike ka muka karfafa ka ya rasu ka ji muhimmancin maraya ko jiya muka ga wannan magana ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da ni kula da maraya haka a aljanna dan tazaran ka dani irin tawali wannan mutum sallallahu الذين تكيهم الطعاوى نعم ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا muka same ka lokacin ba a yi maka wahayi ba ba wani shari'a a kanka fa hada kuma muka saukar maka da wannan shari'a aka saukar da wahayi lokacin Musa ne ya Rasulullahi sai daga shekara 40 sannan wahayi ya fara zuwa wa wajadaka ضالا mun same ka ba shi ya tare da kai ma'ana shari'a na addini ba wahayi ba hada kuma muka shirya duk da kai muka baka ina ba ta fahimta muka baka wani annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai shekara 40 shekara 40 sannan wahayi ya fara sauka sai da aka shekara 40 sai wahayi ya fara sauka to wannan shari'a da Allah subhanahu wata'ala ya bayar shi ne ubangiji yake yake gaya mana ai da abin da ne ka ba shari'a ne kuma yanzu muka ba ina ba ta amfani ba kalmar alallabi suka yi kiman ma'awa ko waje da kaddalan shi zalan yana daukan fassara ina ba ta amfani yana daukan fassara kala kala yana daukan bata bata daga kan hanya ko bata daga shirya yana dauka ina ba ta amfani yana daukan wannan sannan kuma dalila yana ɗaukar rashin sani baka san abu ba an gani sannan baka sanar da kai kamar inda ya zo yanzu an yi ai da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a fara saukar da wahayi ba mu san labarin annabi Yusuf alaihi wasallam ko annabi Hud annabi Yaqub annabi Isa ga duka wahayi da ya zo ne shine ubangiji da sanar da shi shine annabi duka yatiman fa'awa wa wajadaka tawallan fa'ada sai aka shi ne wannan ina fata amfani Allah subhanahu ta'ala ya gane da mutum sannan kuma zallan yana daukan mutum ya shiga wani yanayi na damuwa ka shiga wani yanayi shi ma ana kira ne da haka kada mai fassara ya zo ya ce ya an samu manzon Allah a cikin mata wani mata wanda shi ne gaba ɗaya zo da shirya ina fata amfani mun same ka a lokacin ba shari'a a hannun da sai muka sanar da kai gaba shi ne sai aka ce ni sallah ko ni azumi ni zakka duk wannan ai daga ina muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta shi ne annabi sai kai kima mu'awa wa wajen ka dawa da mu'ada na ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا muka same ka baka da dukiya faqir fa'agana sai muka wadatar da kai sai muka an kai lokacin da sai ga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ba abin da muke ci sai da biyu sai ruwa za a ci dabino ne a sharuwa shi ke na abin da za a ci a gidan manzan Allah a haka ake yi sai a yi kwanaki ba a ɗaura komai ba shi yasa mace ranar malaika da ke ne ubangiji ya ce yadda tun da su kafiran maka gori suke mishi wai shi ba mai kuɗi ba ubangiji idan ka yadda ubangiji ya ce a mai da dutsen uhud wanda ya san uhud iya ganin ka a mai da shi gaba ɗaya zama zinari ina ba za mu yi a ya zaɓa yau ya zama ya samu gobe ba shi sallallahu alaihi wasallam annabi Suleiman alaihi salatu wasallam da Allah ya ba shi mulki ai ya ba shi annabi Dawud alaihi salatu wasallam Allah ya ba shi mulki ya ba shi ya ba shi annabta balle mai gidan gaba daya annabi Ibrahim idan ya bako dan maraki ke yanka mushi duk bako idan ya zo ya yanka mushi dan maraki sai idan ba mai kuɗi ba wanda zai iya aikata wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba haka amma a tace fa sai kaga ya zo an cike kuɗi ga kuɗi iya kuɗi har sai da na abbas bin abdul mudallib ya ce yau fa ranar hansa ta zo ya ce manzon Allah lokacin da aka kama ni a kabuni ni kasa ne da biya kallon wani ni na biya na wani ni na biya na wani ni kasa ne ya rasulullahi lokacin daula ta cika ka san tun da babban manzon Allah ne ka ga ya akwai shagwaba ko babba ne annabi kuma na ji da shi da shi da sai na sa'ad bin abi waqas Allah ya kara mishi sai sai na Abbas ya ce to yau tun daga kuɗi an tara kuɗi din sun yi lodi da sunan ya ce to yau faranan harama mani ni ma a bani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka ji kyauta ba ba bari a kirga maka ba a'a ba sai na abbas ya ciro mayafin shi ya nallaɗe ya buɗe ya ɗiba kuɗin nan ya zuba ya ɗiba ya zuba ya nallaɗe yayyayi ya ɗauka ya kasa ɗauka sai ya kalla manzan Allah sai Allah sai ai kayan ka ne in ba zai ɗauko maka ba sauke ka ɗiba yadda zai ɗauko maka gashi ya gani gashi kuma sai ɗan sauke sai ɗan irin fetaran nan ya ɗan shuf shuf ɗan gefe gefe a ɗan ya ƙara nan naɗewa ya yunkuri ba zai ɗauku ba annabi yana dariya yana buɗe ya ƙara saukewa ya ɗan rage na ƙarshe ne da ya yunkura ya gaba zai iya ba kawai sai ya tashi ya fita da shi wurin ya ce ma ƙara ta wani sai wanzan Allah ta ji a duk aka yi ya bayar ya bayar shi ne ai ranar da mata suka irin wannan kyauta da aka yi ya shigo gida ko ranyo nera da shiga da shi gida ba suka ce muna fanci muna ji bai ku ta gama kyautar nan kuma mun ka shigo mana ko nera babu to yanzu magana ne kawai a yanke kudin ce kwanan yanzu ba za ka dinga ba mu kullum ce kwanan mu in kin da kai ba ka bukata to mu muna bukata a yanke ce kwanan to a dinga ba mu ka ji mata shine Allah subhanahu wa ta'ala ce a gaya mun kun tunna turidin nan hayati duniya wa zinata ko ba ka Allah ce ba za a ce to gana amma annabi a bashi ayi shine Allah ya gaya mana wa wajada ma'adan ma'adna na'am وأما اليتيم فلا تقهر amma ne ji ma fara ta fa kai ne saurari kada ka shi duniya maraya kada ka kama mun duniya ci kada ka yi amma dai kuma ba da ba kada ya zama kakin yau shi dukiya shi dukiyar maraya abin kulawa sai dai idan za ka kwado a cikin dukiya na farko an baka dukiya ba za ka bar shi zakka ya kuɗi ba dan shi zakka bai san dukiyar maraya ba bai san na mahaukaci ba bai san na mai lafiya ba shi zakka kawai dukiya ya sani da haka in ya zo kan dukiya ke zuwa ba dai dukiya ba an gani to idan mutum aka bashi dukiya na maraya sai ya zama yana kasuwanci to idan yana da dari a kasuwanci ba zai taɓa sauke mara ba ko da ya sashi a cikin kasuwanci sai dai idan aka samu riba za a cire shi amma idan ya zama ya iya kasuwanci kuma zai da dari sannan kuma aka ba shi dukiya to yanzu sai ya duba ya gani cewa idan ya ɗauki ɗan kwadugo ya je kasuwar tudu ya sai mishi masara ko ya sai mishi dawa ko barkono nawa zai dinga biyan shi sai sai zai dinga biyan shi dari ko dari ko dari biyar misali a kan misali ina ba ta amfani da to sai in shi zai yi to wannan kuɗin shi zai dinga biyan yana amfana da shi ba a cire wasu mutane amma idan a ran shi ya san cewa ɗari biyar zai iya wadatar aka ba wani shi sai kira da shi da tura shi dukiyar marara ya gane shi ba amma ne shi ma fara ba mu kula da aikin marara ina fata ba na
وأما السائل فلا تنهر da falatan haru shi kuma fakiri wanda zai ci matalauci ne nima wanda aka ga alamar rashin a tare da shi falatan haru kada ka wulakanta shi kada ka dogarta da shi kada ka dogarta da shi shi fakiri baya kuka haka miskini ma baya kuka amma akwai wanda yake da kamewa akwai mai kamewa shi wannan ya sha bambam shi ma yana da cikin fakiri na وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله
Allah subhanahu العظيم wa ta'ala ce wa amma bi ni'mati rabbika amma kaga akan ni'imar da ubangijin ka yi maka fa haddi ka faɗa ya rasulullahi ko ka gode ina ba ta hankali ka ba da labari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka annabta ka faɗa sai ma idan ubangiji ya maka wata ni'ima ka faɗa at-tahaddith ni'matullahi shukr ka faɗi ni'imar da Allah ya maka godiya ne Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza Allah ya bani kaza Allah shi ya maka kaza wannan godiya ne amma in faɗe kuma butulci ne butulci ne to shi da Allah subhanahu wataala ya ce wa amma bi ni'imati amma game da ni'imar da ubangijin ka ya maka ya rasulullah wata ni'ima ne babba ita ce annabta annabta ba ni'imar da ta kai na annabta babu sannan kuma aka zaɓi shi ne shugaban annabawan gaba ɗaya ba haddi ka faɗa ya rasulullah alhamdulillah
آمين آمين آمين albarka da alheri Allah ya sa ayyukan Allah ya sa kurakuran Allah ya zauna da mu lafiya zauna da mu lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar الحمد لله سعادة الكيد